وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم هي mun karanta kisar annabi nuhu wanda Allah ya kawo ta a cikin wannan sura a takaice to a ƙarshen da sai Allah ya ce wa inna hu shi'atihi da ibrahim lallai daga cikin jama'a ta annabi nuhu ay man tabi'ahu bi aslin din da sun wanda suka biyo annabi nuhu cikin tushen addini wato tauhidi da ibrahim wallahi a kanta annabi ibrahim وإن قال الزمن بينهما قضيت زمن يا قويت فقال أنه نوح النبي إبراهيم فهو شيء منظور يبيو باي أنه نوح كان كيما أقول زمن من أول أتكالو أما دي شيء ما يبيو باي أنه نوح أصل الدين وهو حلقان وست مئات وأربعون سنة شيء شكلها دي biyu da ɗari shida da arba'in tsakanin annabi Nuhu da annabi Ibrahim. Wa kana bayna huma hudud wa salim. Ya kasance tsakanin annabi Ibrahim da annabi a tsakanin annabi Nuhu da annabi Ibrahim a wannan tsakanin aka aiko annabi Nuhu da annabi Salim. To amma duk da tsawon shekaru dubu biyu da ɗari shida da arba'in ɗin nan yake addini guda ɗaya ne. tauhidi guda ɗaya ne to annabi ibrahim yana daga cikin jama'a wanda suka yi koyi da annabi ne cikin asalin addini duk da cewa ana samun safari a kuru'a shari'o'i suna bambanta tsakanin wannan annabi da wancan annabi to amma asali dai shi ne tauhidi ina fata an gani yasa ya ba mu sani ko mu asalin dini aiwa idan talafat furu'u shara'i ma ko da furu'a shine mazhaba ko abin da ya shafi hanyoyin da ake gudanar da shari'a ya saba fa ittiba'u bi usuli dini amma duk da annabi Ibrahim ya yi wa annabi Nuhu cikin tushen addini ne wa hukunta bai shi da kadai da Allah lakin furu'a da cikin furu'a ko kansa lakin masana kamar yanayin tsallar da adadin tsallolin da raka wajen su da na ana samun gwamnati. Na'am. Irga a rabbar wani kalbin kalima. Irga a rabbar wani kalbin kalima. Yayin da Annabi Ibrahim ya zo wa Ubangijin daga zuciya wata ita kubutacciya ne da shakki daga kokwanto wa gairin da wannan ma'ana an saba a ruhu وقد رجيته بقلب سليم يا كل ده النبي نوح a lokacin da ya zai ce ubangiji da da zuciya wata ce kubutacciya daga kawo shi da kuma shakku cikin labarin Allah sai ya ƙara. Ibrahim da alihi wa ƙauye ma ba ta gudun. Sai ya ƙara da alihi wa ƙauye ma ba ta gudun yayin da annabi Ibrahim ya gaya wa babansa ko gwamnatin da azar wa kogin da mutanensa dukkan yana da Allah wajen da abin da suke aikatawa yake ma za za a gudu na ai wanda mun ta gudu ne ne ne wannan abin da kuke bautawa wannan ta kuma bayan Allah عليه كان عليها تنظر الله تريدون ayyukan da ya ɗauki nan layi turidu a dukkanin bikiran ayyayi a da aka kusurin tsoro gumaka dunan layi goma bayan Allah turidu da kuke yurin bauta musu wanda ba Allah ba wa inda nuna makulun lahu wa ari hadin makulun bihi akwai makulun lahu akwai makulun bihi a imkanin nan makulun ne lahu aka bincin aka gabatar da shi ma'ana a turiduna shi yanzu kuna nufin dukkan kirkirar ƙarya abin da ba Allah ne ya su kubantawa ba a da haka da waɗannan gumakan dunan lahi koma bayan Allah ai wa tikku aswa'ul kalam abin da ke masa tikku shi ne mafi dunan ƙarya ai a ta abu da bayan Allah ma'ana ayar shi ne kafin kama wani Allah wanda ba Allah ne ya umarce ku da bauta masa ba kuka kirkiro kuka jirgina wa Allah suka yi wa Allah gonar ƙarya wajen shirka da tarayya gare shi amma zan muku فما ظنكم برب العالمين
ya jira ne shi ba ma ka duk rabbin alamin to menene ne ka kanku ga ubangijin talibai in abartum ne da hukun da kun bauta wa wajen ka yanzu da kuke rasu Allah zai yi da ku ai annahu yanzu ko bila iqami suna rasan Allah bai kyale ku ba tare da azaba ba amsa dai la wa kanu najjamin mutanen azabar da Ibrahim sun kasance masana taurari ne kuma suna hukunci da wato suna yin duba da taurari fa kada su ila idin lahu wata rana sun fita zuwa wajen idi masu na gargajiya da tara su da abu da suna mini suka bar abincinsu na idi na bukukuwan nasu a gaban gumakansu za a mushi tabaruka alai suna yaya da cewa gunki zai sa musu albarka a yin ga wannan abincin kowa ya abincin da na ibi zai zo ya ajiye a gaban gumaka kuma su fita wajen taron su na bukukuwa tunanin su wani gunki zai sa musu albarka idan ya da wani suka dawo daga wajen wannan biki na ibi aka nuna sai su ci wannan abincin suna da wani gunki ya sa albarka وقالوا للسيد ابراهيم sai suka tsaya wa shi annabi Ibrahim kurut ma'ana ka fito tare da zuwa wajen wannan bukukuwa nan wannan zaka da baraka ne
فنظر نظرة في النجوم nazara sai ya daga kai ya yi kallo nazaratan wani irin kallo sun yi a cikin saurari zai yi amfani da abin da suka yarda da shi na ilimin saurari ya daga kai ya kalli saurari فيها من له ضمن السيئة رسل ذكر أنه يعتمد على هذا المصدر الشيما كلمة التوراية يعتمد من ضمن في كذا أظن ذلك يعني فقال فقال إني سقيم
sukan tsammani ai shi ma dubayen ya gano wani abu daga cikin wannan ilimin na saurari فقال ذكر المسلمون في وجوه بعد ثلاثه اي عليم الا دوت الا معنى انسى وكيف نسميه من الشنافيه dan ya fi yi ka kima alhali kuma a lokacin lafiyar ka kalau amma abin da yake yi sauri ya yi zan gamu da rashin lafiya wasu malamai suka ce rashin lafiya ta zuciya ita ce shakku da kuma kotawa wani Allah idan ya tuku wani wannan jiki to kamar na yi tarayya da Allah ne. Imamu Sawu ya ce, ƙaunu ai ta usiru da wabu amma ya ƙaunu kai ba ƙara in yi tafi. Amsa ce da malam ya bayar ta yaya yana annabin Allah murtali lafiyar tsakanin kuma zai ce in yi tafi mu. Yace ai da kallilin yake nufi nan ga wurin da rashin lafiya. Walhazu annahu ya kun takima. وأجيب أيضا أنا أولى واضي لأن المعنى أقول لك يجب تكيب القلب ليش الله هي ملزوم شنو يمضي ما يكون أبو مسدد بكي وما لا يدل أقول لباية في ثروة ولا ينفع باية أمحان الله وقد أشار بقوله إنه تكيب أي سكب مخصوص yana nufin wata cuta ce a ban keɓancewa a wannan zamanin da ruwa ta'uri shi ne annoba وكان الطاغوت لوكاشن اذا النوبه تسي اغلب اسقام عليهم مجد جاين cututtuka da take zamu ta a lokacin wa kanu ya khafu da min ma'adwa sura ta tsoron ciruwar wannan ciwo daga wannan zuwa wancan to da yake kuma mun ba yi da lafiya don su cewa yana tare da wannan annoba wa tafarraku sai suka wace a Ibrahim suka bar annabi Ibrahim shi kadai da wannan cuta ta annoba fa har mutila idi ya kuka gudu wajen bikin zina gargajiya wa tara ku fi bai da suna mu suka bar shi a cikin ɗakin wata wajen gumaka da ya gani shi kadai to shi ne na'am فتولوا عنه مدبرين فتولوا عنه sai suka juya a barin annabi ibrahim lokacin da yake musu mota kiwon ila idi ya zuwa wajen bukukuwan su na gargajiya mujibiri da suna masu ba da baya kowa ya juya ya kyale raga فعاد إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون
raga ila alihatin ai mala shi ko yake ila alihatin annabi ibrahim sai ya karkata wato ya juya ya karkata zuwa wajen zuwa kan nan nasu amma a koyi yana da san ba wanda yake ganin sun da su yawancin mutanen sun tafi Ali hakim ana hawa ko ba zuwa ga yin asrafin gumaka wa inda haka amu a lokacin zuwa na abun da suka ajiye yana gaban gumakan fa qala sai sai ko gunci ko gumaka tace za a zo cikin gidan shi ala ta kuluna shin ba fa shi ba inda aka kawo muku abinci ku sa albarka kuma kun bar inda aka kawo ba wanda ya ɗanɗana ala ta kuluna shin ba fa shi wannan abincin ba falon yan teku ba su dai su yi kulici wajen dama ya fi zuci baya magana su ba kan su shaida ba sa magana inda a surar al'adu ya yi ce laqad alimta ma haula yanfiquna da yake a tambayi babban su fasfas a duka zira rubo da yake ku tambayi babban nasu in kano yanfiquna sai suka ce ai laqad alimta ma haula yanfiquna ayyukan hakika ka san cewa waɗanda ruwa kan ba sa magana to abin ya ce musu ala ta aku nuna ne saboda inkiranci da bai yarda da su a matsayin abin bauta ba malakum ما لكم لا
sai ka zo تنطقون
ku malakum la kan tikuna wanda ya same ku ne da ba za ku yi magana ba wallahi jab ba a amsa masa bane to ba za ka alaihim فعاد عليهم ضربا باليمين raka alayhim sai ya koma wa kuma kan nan zarbar da kara biliyoyi da ƙarfi aikin kuwaci da biliyoyi ana kiran dama idan kinaya ne na ƙarfi ya ɗauki gatari ya koma wa kuma kan nan da kara biliyoyi iya ƙarfinsa fa kassara ya kakkar ya kassara ta fa bala da qaumahu mara au to labarin da sun yi shi wa mutanensa daga wajen waɗanda suka sani yana kama zuma kan nan dama wato amma ya wani daɗi shi da babban duk ya kare ƙananan da matsa kai kan wanda ya fi kowa ya je ma shi ya bari ya rataya masa gasar ba a kuma don ilai فأقبلوا إليه يزفون ba a kuma don ilai sun ka kun kan zo a nan ibrahim da suka yi labarin ya sa ya kakkala musu gumaka sai suka baro wajen wato wajen bukukuwan nasu na gargajiya illai da suka fuskar zo gare shi yanzu tuna suna gaggawa an yi suna tuna suna gaggawa a albashi ya tafiya a ƙaru da wasu ka sai masa na nuna a guduwa wa an da tukasiwa don muna zo da samu da kuma kai kana kakkara kana kakkarya mana gumaka wa ƙaru wa ƙaru wa ƙaru قال أتعبدون ما تنهكون قال أتعبدون ما تنهكون قال النبي إبراهيم يقول أتعبدون ما تنهكون إذا جاء بك ولا اليوم والفخر إذا جاء الله وجلت أقول في أي فتاوى أتعبدون ما تنهكون yanzu ba ko tawa abin da kuke sassaƙawa gidan tijara da duwatsu wa gaiwa hada wannan da asumanin da mai su kuma ka
والله خلقكم وما تعملون yake wallahu khalaqakum al-hayat Allah ne ya halice ku wa ma ta'malu da al'umma kuke aikatawa min nahsikum lawna kalsaka ta ku wa man hutukum da al'umma kalsaka ta ku duka Allah ne ya halice ku da ku da ku da kuka saka zuwa kan wa man hutukum da al'umma kalsaka ta ku duka Allah ne ya halice ku fa abu duhu ne ba za ka kugo ta masa ai wanda ke ku kaɗai kai wa ma ɗin masgariya ce ma ta abu ko wa ma ta abu ne abu wakila aka yi musula ce wakila aka yi musufa ce ala ayi hali ne wallahu khalaqakum Allah shi ya halice ku wa ma ta abu ne da duk abin da kuke aikatawa ba ma iya ka taɓa zuwa kan wata da zan duk wani abu da kuka aikata Allah shi ne ya halitta muku wannan abu na'am ƙaru sai suka ce ku nuna hukun yaro ku buga a ku gina masa dogon gini famu da uku haɗa da kuma kuka gina dogon gini nan ku cika shi da kirare da itatuwa wasu ne nuhu ku hura masa dula da wato wuta itacen kuka tara itace a saman ginin ku hura wa itacen nan wuta fa idan ta haɓa idan wannan itace ya kama ganga-ganga وفعلوه في الجرم على الإيران في الجليل أشبه من موسى الجليل أي أبناء الشبيرة موسى هو شبيه أنا نسبة الجحيم الله تعالى قوله بنيانا قالوا له بنيانا كتير جنا له جن إذا كتير قالوا له حائط من الحجر إن جنا وحنا إبراهيم domin su kona shi jirgin wani garu yana da hajjar da mutum tudu mutum ta mai karatu da ruwa tsawon wannan gini a sama kamu talatin wa arzuhu fatan da kuma ishiru da zira'an tsawon zira'in kamu ashirin ne tsawon sa kamu talatin fatin sa kamu ashirin wa madaku kuma suka cika fatin wannan gini min alhaɗar da kirare da itatuwa wa auka zuwa rehin nara kuma suka hula wuta a kan wannan itace ثم تحيروا في كيفية رميه فلكم رمك في موجود cikin da za su su jefa shi gini dai ga shi ya yi tsawo wuta kuma ta kama ganga ganga ba wanda ya kai kusanci inda gini yake ballaka na harin jefa na ibrahim duk wanda ya kusanci kun zafin wuta zai dawo da shi to yanzu ya za a jefa shi gini kuma ya yi tsawo su kuma ba su da wata dabara da za su sa ko ali su ɗauke shi su kai shi kusa da garu nan su jefa shi saboda za ku musa to fa Allah da wasu iblis al-manjamika iblis idan nan Allah sai ya koya musu yin majajjawa irin ta yaki fa sanan mu ne muka kera majajjawa wa wanda kuma fi ne suka sanya alaihi ya cikin majajjawa wa ramau sai suka jefa shi da majajjawa sai ha cikin wannan wutar suna jefa shi a cikin fasarar alaihi bazar da salama a kyautar ta goma ta zama sanyi wa salama da kuma aminci alaihi gare shi kamar yadda Allah ya gaya mana a suratul anbiya kullana ya zamu kullu barjan wa salaman ala ibrahim arabu bi kayfa wal azahum bil aqsali wa asfali na'am
فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين na'am arabu bi kayfa Allah ya ce sai kuka yi kaidi ma kinci bi ga Annabi Ibrahim kaidi shi ne kullu fi kaidi ne da kaidi da jefa cikin na cikin wuta bi ta halika hu da kuma da ta halaka shi Allah ya ce ka ga Allahu al-akbari sai muka san na fi cinye makanta ai al-maqawuni na Allah sai mun jaya fa karaja min al-nari qariman Annabi Ibrahim ya fito da zaman wuta da lafiya kalau a zama suka ce ko rigarsa ba ta tsone ne ko rigarsa ba ta tsone ne an ce lokacin da aka jefa shi Allah ya aiko masa mala'ika Jibrilu da ayanin ta hasbuna Allah wa ni'mal wakil annabi ya ce yana fadin wannan ayar sai sai wanda ka mai da wata barkar wa salam har ya zama zaman sa a ciki ko rigarsa ba ta tsone ba فأرادوا به كيدا إنه كيد شيء ما يكتب عن نبي إبراهيم لا يكتب فجعلناه من الصغيرة يقول أن يقول أبا غير جاي أبا غير كف الهوى قوله فخرج والمعنى لما خرج من النار سالما لوقت أن النبي إبراهيم يخرج لبوتا لم لا فيها ألم ولم يعد من قوله أحد ولم يعتد من قوله أحد babu mutum guda da ya shigo daga cikin gudanar sauran mabiya ba wanda ya mutu da kowace ɗaya to har da ragowar yusu su kuna ake ba zan annabi za a yi yanke hukuncin kauracewa wannan gari na ƙasar iraki kuwa wa yusu su kuna ake shi da annabi yusu ta na ɗan uwarsa wasara da kuma masu tsakarar su zautata hu ne shirin ƙaura daga wannan ƙasa ta iraki ila arabin shami zuwa ƙasar sham وهو أول من هذا الذي أخذت في داعة الله الذي إبراهيم شيء يفرقه من قال أول شيء وعلى الدين وما من الخلق بس ذكر هذكر الله هي قال هجرة الدين في داعة الله يأتيه بهم الله نعم
وقال إني ذاهب إلى ربي فيهدين لما تعلمنا كيف يستجيع النبي إبراهيم ولا شعوذة Allah ya hallakar da mutane annabi Nuhu. Annabi Nuhu da ma Allah ya ce wa fita daga garin ka ma hallakar da su. Da Kuma da annabi Nuhu ya kuma ya dawo wajen bakkar da ne annabi Ibrahim suna tare. To da shi ba annabi Ibrahim aka gasa wannan yana tare da ɗan ɗan uwansa annabi Nuhu. Da ta yi shawara da tunanin Allah da bari kasar shan a kasar Ibrahim ko a kasar shan. Da shi ne wa ƙara yake da nisa hibin Ibrahim. duba mai tafiya ne zuwa ga ubangiji na ai muhajira tana da yin kaura ilai zuwa ga ubangiji na yin gari kuma ina kaura cewa da garin nan na kafirci sa ya hali da sannu da sannu ubangiji na zai shirya da ni aiki na aiki amara ne da shi zuwa inda ubangiji na ya umarce mu yi mutum da tafiya zuwa gari shi dai ya bar kasar iraki amma a lokacin da yanke shawara ba kuma dokar ina zai fuskanta ba bayan ya fito ne da ya yi wannan kalmomi kamar addu'a cewa ni fa ina mai kaura cewa ne da dalibi zuwa ubangiji na to sa ya ji mutum da shi da addu'a da sannu ubangiji na zai shirya da ni zai nuna mini inda ya kamata na koma wa huwa shafa a ƙarshe zama shi da kasar shafa فلما وصل الى الارض المقدسه وعند النبي ابراهيم يسعى الى قصد من قلبه شيء بيت المقدس وتذكروا كله قال ربي هب رب هب لي من ولوكتين da yazo birnin kudu الصالحين
sai nan da kai sha'awa zuwa ga samun haihuwa a lokacin da shi da matar da sarudu sun manyanta amma Allah da ɗan da sarudu haihuwa ba annabi ibrahim aka ce ya kace kana ɗari da ashirin a lokacin ita kuma masu da samun da kai shekara tasa'in ba su aihu ba to sai tana da baiwa ita ce hajara sai ta ba ta kyautar baiwar ta take to wannan da niyyar suna ba kai ma kamun yanka kuma kana sha'awar samun aihuwa to ga baiwa ta hajara na za ka yi a haka da ita to a lokacin ne sai yi addu'a sai ce rabbi ya ubangiji hakuri ka ba ni ta nuna tsari na amma ya zama daga cikin tsari an bayan mutane ke to ka bashar na فبشرناه بغلام حليم Allah ce ka bashar na wanda muka masa bishara da gulamin da samun ta shi ne yaro halilu mai yawan hakuri ai mutum ilimin kasirin domin halilu din akwai mubalaga muka masa albishir da gudani da samun da halili mai yawan hakuri shi da annabi Isma'il wannan ma ba da ma'a فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني عليك المنام إني عليك المنام أني أكبرك فانظر ماذا تريد na'am قال يا أبت افعل ما تؤمر لتجدني إن شاء الله من الصابرين
wannan ma ba da ma'a musta'a yayin da wannan ɗa da Allah ya bashi na an kawo kayan a wannan sura da kaijin ba mutum yadda abin da faru ba sai daga kafa bishara da samun ɗa sai kuma aka ba da labarin ɗan har ya fara girma. Allah فلما بلغهم سعي العلم والرزق يبتغون أيكي معه تعالى بابرك النبي إبراهيم أي يكون أن يفعله أيكي معه تعالى بابرك ويعينه يكون matsayin da zai taimaka wa babansa wajen bukatunsa da kuma aikace-aikace na gida kila aka ce ba na kasaf a sinin aka ce a lokacin annabi ismail ya kai shekara bakwai wakila aka ce salafu aka rasa kaza ya kai shekara goma sha uku ala ayi halin da bai balaga ba ya dan taka ya kai halin da za a iya aikensa ko ina wani aikace-aikace na gida duka za a iya kashi wanda ma ba da jama'a mun sa'a yayin da ya kai halin yin aiki tare da babansa ƙala sai annabi ibrahim ya gaya wa ɗan yake ya bulo ya kai ɗan ƙaramin ɗana inni a rafin manani ni fa na gani a cikin bacci na ai wura aiki din manani na gani a cikin bacci anniya an ga muka cewa ni fa ina yanka ka ورؤيا الأنبياء حقهم ثم مفرش أن بعد ما تكيان سباقا أبوات أهلان ثم فرشين ده الذي يوضع ثم فرشين تكيان مرة فرشين الذي يوضع الذي يوضع عيد أهل أشار كوكبا والشمس والقمر رأيه ومدين كاجبين ويوضع أبوات لا تشيما الذي يوضع يوضع مرة لا تقوم بياك على عيد وفكا faikin su laka kaina shi ma ya fahimci mafarkin gaskiya ne amma shi zaka mafarkin yana da tawili ba za ni yin abu da ya gani shi zai faru ba amma shi gaban nasa ya gane cewa rana da watan nan ba da kudin tsaro da jaji masa saurari don goma sha biyu goma sha ɗaya ‘yan uwansa ne yayinsa da kuma ƙadufa duniya to shi ba ta lura da wannan mafarki yana yanka ɗansa kuma ya sani mafarkin annabawa da kiyaye umarni ne wahayi ne daga Allah wa fa'alu kuma ayyukan da ke gudanarwa a zahiri da amrin Allah ta'ala da umarnin Allah ta'ala ne to amma shi wannan yaro duk da duk da kuruciyarsa a lokacin shekara goma zuwa shekara goma sha ɗaya mahaifin da ya guduro masa da abin da ya gani a mafarki sai annabi Allah ya ce masa sanzu amma ka duba ma za ka rani kake ganin nuna ra'ayi na ra'ayi kai ne ra'ayinka akan wannan mafarki nawa ni dai ga abu da na gani na yi mafarki ina yanka ka kuma ka san mafarkin annaba gaskiya ne to amma ka duba kai ne ra'ayinka shawarar mu annabi ibrahim ya shawarce shi ne biya alafa jizzatu domin ɗan ya tsaye kewa da wannan yankan bi ma'ana domin shi ɗan ya samu nutsuwa kar haka kawai ji ya ce gona yanka ka kaga hankali zai tashi to amma sai ya shawarce shi fanzur ma za ka amma ka duba me kake gani wa yanqabu lil amri bihi domin ɗan ya miƙa wuya ga umarnin da aka yi wa annabi ibrahim qala qala ya abati fa'al ma tuma qala sai annabi ibrahim ya abati ya babana التاو والنتاو ذاك في أبدي يوضع أنواع الإباحة مسيّة أم مسيّة ياء الإباحة أتدي يا أبي أكو ياء الإباحة إن كنت أبو أبا in ka ce abi baba na ka raba shi gare ka naka ne to sai aka cire ya mutum na aka bai da ta kawo shi ne wadun an ya ibaha يخيل من يأخذ إضافة تعبي يجي قال يا أجيب يا أبتي شين عوضاتك لك أمان كيف هذا الشيء أباتي أباتي ليبا أباتي suna sa shadda a kan ba ko su sa alif tsakanin ba da ta a ce abati abati ƙarin ya abati ya babana in alma su umar ka aikata abu da aka umarce ka bihi da shi ya samu ɗa mai biyayya da ma Allah ya ba mu labari bashar na wa gulamin halili duk masa bishara da ɗa mai yawan hakuri mai yawan hakuri wajen jin Allah to tunda ya tabbatar ba gaban kansa yayi ba ya tabbatar umarni ne na Allah duk da kalan laka amma ya yi kawai ya ce ya baba na ka aikata abin da aka umarce ka da shi wani ibn ishaqa wa ghayruhu malaman tafsiri suka ce lamma umira ibrahim wa bizalim lokacin da aka umarci annabi ibrahim da yanka wannan ɗana ba ƙala ibnu ya gaya wa ɗan nasa a cikin shawarar da ya masa ya ce ya gudai ya kai ɗan ƙaramin ɗana kun hazal habla wal mudiya ka ɗauki waccan igiya da waccan wukar wanda rikidina ka zo mu tafi ila hazal shi zuwa cikin wancan bakun ɗana na dutse yana da ɗiba da ruru yi itace baya so ya gaya masa a gaban jakimar saboda kada idan zuciyarsa ta kasa daurewa sai yake ka ɗauko wacce igiya da wukan nan ku zai yi itace Allah ba ka la tibni fi shi'ri da yadda ya zo cikin duwatsun nan annabi Ibrahim ya kaɗaice daga shi sai ɗansa a cikin wannan duwatsu to akbarahu bima amara kullahu bihi annabi ya ba shi labarin abin da Allah ya umarce shi da shi cewa ya ya gudai yi a yi girma nani a ne aka hukuka zuma za ta to shi kuma ce ya abatu almatuma sannan a kaulu kala ya gudai jawabin bima wal hikmatu fi zalik wato hikimar Allah cikin wannan umarni da yawa annabi Ibrahim na cewa ya yanka wani ƙasar annabi Ismail. Inna Ibrahim shi annabi Ibrahim ita kaza Allah ta'ala khalila. Allah ya rike shi bada'i. Wata kaza Allah Ibrahim khalila. Allah ya ba mu labari. Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin bada'in. Wal kullatu ita kuma bada'anta asalin ta hiya ba'ul mawadda. Ita ce tsarkin soyayya. soyayya tsarkakakkiya tatacciya wanda ba ta gurɓata ba a cuɗanya ta da kishiya ita ce kullum wani sha'ani ya yana daga lamarin ta badaɗanta adam bishara ta tabbiru ma alkalin rashin tarayya da wani a cikin wanda kake badaɗanta da shi idan ka nufi mutum badaɗi to zai zama shi kaɗai da yake da irin wannan matsayin a wajenka ba a yin bala'i guda biyu ko guda uku ko guda hudu ba a yin tarayya da cikin wannan bala'anta wa kana qad ta'ala rabbuhu alwalad shi kuma annabi Ibrahim kan manta a baya ya mutu ubangijin sa ya bashi ta Allah ma wa haba hu da yayin da Allah ya washe wannan dan annabi Isma'il ta'allaqa shubatun min qalbihi bi mahabbati sai wani yanke wani zuciyar zakara ta yi da son wannan ɗan bayan kuma Allah ya rike shi fadadi shi ma ya rike Allah fadadi to ka san mutum ya tsufa sannan ya samu da zuciya sai ta dan karkata kaɗan zuwa ga kaunar wannan ɗan to fa ja'at jiratul kullu sai kishin nan da fadadanta daga janabu ubangiji sai ta motsa sai ta motsa a za ta cire wannan kishi yadda aka yi mata a cikin zuciyar Annabi Ibrahim min qalbil khalil daga zuciyar bazaki shi ne Annabi Ibrahim to anan ne fa umira bi badlil mahbub sai aka umarce shi da yanka wannan abun da yake so din ba ba fa al khalil ba to yadda yake masa bata kai wanda yake wa ubangijin ka bala tafata tana nan tsakanin da ubangiji to amma zuciyar ta dan karkata ne kadan da zuwa zuwa ga wannan da to za ka umarci shi ya yanka wannan abin so gare shi ya tazahara ka kawo kulla domin tsarkin badakan nan ta bayyana wa alabul musharaka da rashin tarayya fi ha cikin wannan badakanta ai in ta sala amar rabi yayin da ya kwatanta umarnin ubangijinsa na yanka wannan dana wa qaddama mahabbatahu a lokacin da ya gabatar da san Allah na hakika alama akwai wani da yi a kan san da yake wa ɗan ya yadda zai yanka ɗan saboda umarnin Allah ba da ɗinsa ne ya umarce shi da ya yanka wannan ɗanar shi ba sha'anin badaɗi da badaɗi ba a yi wa badaɗi mutu duk abin da ya nema a wajen ka za ka yi in dai har kulla ko badaɗantar ta gaske ce Allah ma a kula ba
فلما أسلم وتله للجبين na'am da yake ya abatu almasumar ya babana ka aikata abin da aka umarce ka da shi sai yake ka tajidini insha Allah min al-sabirin da sannu za ka same ni in Allah ya yarda za ka same ni min al-sabirin da daga cikin masu hakuri ala zalika abu sawon mutum da Allah ya yi maka na'am ah falan ma aslama yayin da suka miƙa wuya ga umarnin Allah ai khaba'a suka kankan da kai wal qada suka jawo suka miƙa wuya da amrin Allah ta'ala ko umarnin Allah ta'ala shi uban ya sallama shi ma dan ya sallama ya yadda a yanka shi mahaifin ya yadda zai yanka ɗan shi ma dan ya yadda a yanka shi wa tallahu har ya kwantar da shi lilbebi ne a gefen goshin ai sara'ahu ya kayar da shi ya kwantar da shi alaihi akan goshinsa wato kamar yadda ake kwantar da dabbar yanka kama ka kwantar da ita gefen kanta gefen goshin da yana kwanci a kasa ba da yake wani kulle insanin da dinani kowanne mutum yana da gefen goshi guda biyu akwai gefen dama akwai gefen hagu bai da kuma aljabatu alkamtu ne kuma ke samun jabatu ke dubo shi mu a hausa da aljabinu da aljabatu duka abu ɗaya da muke ce maka goshi ko jabinu goshi jabatu goshi amma a hakika guraren su daban-daban ne shi goshi guda biyu ne a wato jabinu guda biyu ne ɓangaren goshi na dama da ɓangaren goshi na hagu shi ne jabinu tsakiyar su da an mutum ya fi jabinu ya fi ajiye shi a ƙasa shi ne aljabatu asali shine dafa wato goshi wa kana zalika bijina wannan abu kuma ya kasance ne a filin ne hadi da ake jifan shekarun na aikin hadi tunda dama shi annabi ibrahim ai ya kawo da matarsa hajara ya kawo ta kwazazzafan nan na makka kisa tana can a wata tura daban to lokacin da annabi ibrahim ya fito da shi daga wajen yaƙi masa su zo bayan gari shi ne wajen tewan mina wa amma da shi na ala halki ne annabi ibrahim ya tafiyar da wannan wuka akan makogwaro annabi isma'il alam ta abar shi amma wuka ba ta aikata komai ba wato da ya komai a cikin makogwaro imani ibn al-qudrat al-ilahiyya saboda wani maliki wanda ya hada wukan ta yi tasiri daga kudura al-ilahiyya a bangaren ta ga ubangiji Allah bai yarda wukar ta yi aiki ba, da ba ya dauka malamin na cewa inda haram lafiya. Yankan a wajen da ne Allah ya sanya yankan a tare da ita, lafiya amma ba ita ce mai yankan ba a hakika. Kudurar Allah ita ce mai yankawa, kudurar ba ta yarda a yi yankan ba. Saboda haka wukar ba ta yi tasiri wajen yanka ba ko ba ran Allah bai Isma'il ba. Wala da yana.
وهديناه أي إبراهيم
wato a can kauluhu inda muka wuce a bayan nan da yake ra'aita in ji shi mai jalarin fama ƙala ya gudun ne a ra'ayi ra'ayi wannan kalma ta ra'ayi a share jalarin ila annan ruƙiya wannan mafarki wa'ad ta audulu bil fi'li daga ce ba wai yana kokonto a cikin wannan mafarki ba limamu ya domin abu da aka rawaito a hadisi annahu ra'a lailata tarwiya ya nabi ibrahim tabbatar da watan zulhijja ranar da alhamdulillah suke fara fita mina daren tarwiya din nan ya yi mafarki allah ka'ilan ya kuru da mu wani mai faɗi yana ce masa a cikin mafarkin inna allaha ya aburuka bi zaki bi bidika lalle ba Allah yana umbatar ka da yanka wannan dana Allah ma a tuba ya yi abin da yawa yi gari fakkara bi mafi sai yin tunani a cikin ranka ya ce an na wani yin Allah ya wannan umarni ba daga Allah ne da mafarkin annabawa gaskiya ne falan ma amsa yayin da ya sake maraita wani garin ya sake gabatowa ra'amitu da zalika da ya sake ganin irin wannan mafarkin ثم سمد أكا وعيد يقال يتفكري yake wannan fa umarni ne daga Allah ra'a mutu da wasu ya sake ganin irin wannan mafarkin tun da ya tun salisa cikin dare na uku to a nan ne fa amma bi nahari sai ya jimkutu da niyyar zai yanka wannan ɗana to a nan ne fa kallahu ya kunayi inni a rajin manami alli azrahu ka fanzur ma za ta ra can da yake wala dai nawo sai muka kira annabi ibrahim in ji Allah an cewa ya Ibrahim ya kai annabi Ibrahim kada saddaqata ru'ya قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين wannan da ya muka kira shi an cewa ya Ibrahim ya kai annabi Ibrahim kada saddaqata ru'ya hakika ka gaskata wannan mafarki bima a tantance da wannan abin da ka zo da shi na kwatanta yanka wannan ɗana ka nema an kalaka min abin zaki na damar da ka samu ka yi amfani da ita da wannan umarni da aka yi maka na yanka wannan ɗana ka ai ya tafi ka zalika wannan ƙoƙari da kai na kwatanta umarnin Allah to ya isar maka ba sai ka yanka ɗan ba. Wa jumlatu na dai nahu jawabu jawabu nan ma jumla ta ta na dai nahu shi ne amsa na shar'in nan na lamma domin lamma sun ai harfi shar'i ne da aka ce falamma aslama yayin da suka miƙa wuya kaga sharaɗi ne watan da wani ya kwantar da jirin da ne a gefen goshinsa to a daidai lokacin ne sai muka kira shi an ya ibrahim a ƙarƙashin ta rubuya a gefe a kazarsa da wannan mafarki بزيادة الواو قال الواو da aka ce fala ma asala ma da aka ce wa sallau bil jazim da ta inna kazalika dan ko cewa mu kazalika haka nan ai kama da ne naka kamar da muka saka maka annabi Ibrahim haka nan da duk mutum ne muke saka wa mun kyautatawa da abu da yake kawo nan bi misalin amri da muke kyautatawa kansu wajen misalta umarnin Allah ikiraji shiddati anhu muna kafa muku da yayewar tsanani na damuwa anhu a gare su inna haza إن هذا لهو البلاء المبين Allah ya ce inna haza ai azzabha al-ma'mura bi lalle wannan yanka da aka umarci Annabi Ibrahim da shi da huwa al-bala'u al-mubin wallahi shi ne jarrabawa al-mubin mabayyana ai البلاء أنا الاتباع جبل باوان إذا الله يبقى الظاهر نزاته ابن عباس يقول لما فعل ذلك لو كسد النبي يرايم ya aikata wannan kwatanta umarni na Allah yake yanzu ya kashe gani ya kai wannan tsanawa za ka yarda na kwatanta umarnin Allah na yanka ka ƙara ibn kan shi ya nan daga jima'i ya ce ya haɗu ya babana usudud ribaka usudud ribaki ka tsananta ɗaure ni in ka tashi ɗaurewa in za idan ka daba ba ana ɗaure hawa idan ka tashi yanka ni ka ɗaure ni da kyau usudud ribaki ka tsananta ɗaurewar da za ka yi kai ma abdari don kan na girgiza ko na wahalar da kai wajen yankan wakfin siya baka kuma in ka tashi ka tattare tufafinka ko ka bi ka nade tufanka ka kame shi yadda jibu ba zai taɓa ka ba kai ma yadda zuwa ana yayin domin shaikin domin kada wani abu na fili na ya kankama a jikinka fayyankutu a gari kada ya zama ladana ya kawai a dalilin wannan kada ya zama na girgiza ko na yi gashi ko na yi ƙauri na raina ko kuma na fata ta da jini ya zama ladana ya rabu wata rahun ɗumi kuma yanzu kada ya fi mata an kaso mai gida daga wannan jini a jikin ka fata hazu da kai wani jini wanda duk da shafara taka yadda kuma ka wasa bakin wukarka da yi kaifi sosai sannan an ka tashi ya kan wasu ibiya ala halki ka gaggauta tafiyar da ita akan makogwaro na ya kuna a hawada a yau da zai zama shi ne mafi sauki gari yadda ba zan wahala ba wajen yanka yake wasu za a kai ka umarni in ka koma gida wajen yafi mata wa fara alaihar salamu biyu ka karanta mata gaisuwa daga gare ka sai ina gaishe ka wa in ra'aitu in ka ga ya dace an ta rudda kamisi alaiha ka maida mata rigata to ka fa'al ka aikata don da zai farkar da shi ko da cire maka riga yake to wannan rigar tawa in ka ga ba matsala za ka iya maida wa mahaifiya ta babu damuwa to ka maida mata fa inna hu wasila asa an yakuna adlilaha anni wannan rigar za ta zama usuli ta sanyaya rai da zuciya da haka rika adila da rabuwa da ni قال إبراهيم وعلمت أن إبراهيم يأتي متى نعم القول أنت يا بني على أمر الله كي ما دلات كي ولن كان وأبوك وما دلات بيتي مكو أنت كي يا بني يا كتك على من كان ما دلات بيتي مكو لا على أمر الله أكبر من الأمر ففعل إبراهيم ما أمر به ابنه annabi zalim sai ya aikata abu da dan nan zai yi umarce shi da ya tashi ya daure shi da kyau yadda ba zai yi mulki ba iya tashi ya kawo kuma annabi zalim nan ne ke hanyoyi lafa an tattare da babu da ya daure sannan ya wasa mukanta ba sosai sun ba a kubala a rai da ya fuskanto inda ɗan yake wa huwa ya biki annabi zalim yana zubar da hawaye wanda mu ya biki shi ma ɗan yana zubar da hawaye wannan ba wa za a cuci ni ala hanki ne da yana nufin za a yi kore wukan na a kan makogoron ɗan don yanka lam tukutu shi a madai tasirin komai na wuka ya yanka ya yanka ya ga wuka ba ta yanka ba fashtar da hajji na hajji ya zo ya tsananta kai a jikin dutse wato ya zo ya kasa wasawa da kyau a jikin dutse mara kai ne har yanzu yana wasa wukan duk marra in ya wasa ya zo yanka zai ga wukar baka ci ya sake komawa ya wasa marra ta yi au talata ya yi wannan tsofi ko tsofi kullu zalika dukkan wannan na fasa in wukar ba ta samu iko an ta kada shi ta yanka komai a jikin annabi Isma'il fa muni ajdu qudratillahi ta'ala an hana mata yin tasiri ne da kudurar Allah ta'ala. Wakila a wani kauli da Ibn Abbas din da rabar lawon sayi fatan yin nuhatu ala haƙƙi Allah ne ya zo ya sanya wani kamar sahifa faranti yin nuhatu na tagulla ala haƙƙi a makogoron Ismail din sai sai makogoron ya zama kamar ƙarfi wanda aka narka tagulla aka liƙa a wuyan nan ya sa wutar kawai sai kamar kalbi yake yanka amma ma ne ce wal awwal qawli na farko din cewa fa huni atti qudratillahi ta'ala abu da ku shi da zai kaiwa matukar iko su kudratin ilahiyya a cikin kudura ta ubangiji ko babu wannan sabullan ko kalba in Allah ya hukunta wukar ba za ta yi tasiri wa huwa manul hadidi anillah kudurar Allah a nan shi ne ana wanda Allah yi wa wannan ƙarfe na wukar an lahi gaban yanka wannan nama na jikin annabi Ismail to fa inda zalika yayin da annabi Ibrahim ya ga wannan wukar ce ba ta yi qala ibnu sai ta yace ya abati ya kai babana kibni da wani ka kifa ni akan fuska ta ala jabini akan goshina da ya kwantar da shi a gefen goshin to yanzu kuma yake ya zuwa shi ya kifa shi da zubar ciki yanzu goshin ka zai ya zama ya kifa a ƙasa ya ce fa innaka domin cewa kai ya za ni zarka fi waje idan ka in kai kallo ga fuska ta rahimta ni wani kila za ka tausaya mu fa ajira katka ra'abatu sai ra'afa tausayi ya dace ka تقول بينك وبين أمر الله إذا رأى منكم أجل الشيخ لا تسأل فكانك لأمنا الله كيف yanka ne wa ana azuru ila shafarati kuma an kawo ni haka a kwancen ni zan rufe ganin kai kan nan fa ajza min ha kuma ni ma zan iya korafi daga ganin wannan kai kan fa fa'ala zalika ibrahim annabi ibrahim sai ya aikata wannan ya kwantar da shi a ciki da ajiye goshinsa a ƙasa kuma wanda a cikina sannan sai ya sake ɗora wannan wukar ala kafawo a kan ƙiyar annabi ismail inda yanzu an kifa shi ta ga ba ma a yanka ta makogon sai yankan ya dawo ta ƙiyar yana dinga wannan wukar ala kafawo a ƙiyar kan kalabar ɗaya wannan wukar ta juya ita da kanta fa zuwa ku abin da aka kira shi wa nadari na ku an ya ibrahim aka ce ya ibrahim kad saddaqata ru'ya hakika ka gaskanta wannan mafarki wa wannan umarni na Allah na'am inna hadha la qawlu rabbil mubin dan wannan jarraba Allah ce mabayyana wanda ba kowa ne ne cin wannan jarrabawa a ce ka yanka ɗanka kwara ɗaya wanda ba ka same ku da zai da cikin shekara ɗari da ashirin kuma zai da kawai da Allah sannan ya baka kuma sannan a ce rana aka ka je ka yanka shi kuma lokacin da ya taso ya fara ƙarfi kai kuma lokacin kasuwa ƙarfin ka ya ƙare kai nan kuma wannan ba zaman jarrabawa ba shi wa kadaina وقضيناه بذنب عظيم Allah ya ce wa kadaina mun fanshe shi ai al-ma'dud yuzaki wal aqil jami'a yanka shi shi ne Allah Isma'il wa huwa Isma'il wa huwa sahabu to anan sai anan ba da ya aka sunan wanda za a yanka ne da yake akwai sabani daga wajen malaman tafsiri Nabi Isma'il ne ko Allah Ishaqa ne kaulani wani suwaye guda biyu wasu magabata sun ce Allah Isma'il ne duba da siyakul ayin yadda ayin ta ne korowa inda an ba da labarin duk masa albishin da ɗa bayan kuma ya tsoro da ƙasar iraki ya dawo ƙasar sham ka bari zama shi da ɗansa na fari kenan in ku ɗansa na fari ne annabi isma'il ne kuma an yi maganar yankan nan ba a ƙasar sham ba ne a ƙasar makka ne duk annabi Ismail yana ayyuki a yankin kasar Makka sannan kuma inda ba a mutu juna ba a nan a gaba za a kawo kissa ta annabi ta haka wanda su ke nuna cewa wancan da aka umarni a yanka shi ba annabi ta haka ba ne to amma da duka haka akwai sabanin maluma cewa wanda Ismailu au ta haka cewa shi annabi Ismailu ne ko kuma annabi ta haka ne al-ma'zum bi zakihi wanda aka yi umarni a yanka shi Allah ya kwance shi. Allah ce wa kado na kwance shi mu gani da wani abin yanka shi da kafshin rago daga aljanna. Azimi wa zai da girma wa huwa da bi karraba hu hajila shi ne wanda hajila ɗan annabi Adamu nan karraba hu ya yanka shi da hu ya kusanci ga Ubangiji. Wanda Allah ya ba mu labarin can suratul Ma'ida ko وتقدمه بعد الله وله تقبل من الناس wanda shi da ya yanka nada da wani haji da Allah ya karba ya ba shi nada shi kuma haji da nada da wani da ya yanka Allah bai karba ba wannan labarin ya abi tudu alai malaika jibrilu shi ne ya zo da wannan labarin gidan aljanna na ku alaihi salamu ko alaihi kawai يوم جاء به يهود عليه السلام نظفة نعم لا يترك عليه السلام الذي يبدأ إسماعيل جاء به يهود عليه إسماعيل جاء به يهود عليه السلام ملائكة يهود عليه السلام شيء يقول والله أقول بجدار الجنة فجزاه كل سيد إبراهيم sai shugaba Allah Ibrahim ya yanka wannan ragon mukaddira yana mai yin kabbara ma'ana lokacin da ya tsananta wajen wannan yankan da ya yi yankan ya yanku ya ga jini ya zuba duba wanda zai yi na ashe ba ɗan ka yanka ba rago ya yanka ku sai ce Allahu akbar shi ne mukaddira ɗin yana da yin kafara wa tarakna alayhi وتركنا عليه في الآخرين نعم قوله قوله التي مكدرة يقول على وضع حديثي أنه سوى شيء النبي إبراهيم لما جمعه يخرج إليك والنبي أبدا أنك جبريل يمشي قال جبريل جبريل يمشي قال سوى الله أكبر الله أكبر الله أكبر حسن da annabi Ibrahim ya duba ya ga ashe rago ya yanka فقال الزبيب شي ولا أكيدهم ينقوا عن ابن إسماعيل شي كما لا إله إلا الله والله أكبر فقال إبراهيم يقوى نبي إبراهيم قل الله أكبر ولله الحمد عند ذلك فصار سنة لأنه سنة لحيوم التنويع هل هو kwanakin zaman mina ana yin wancan takabiri da tahlili da tahlili har ku da muke zaman gida da ba mu samu zuwa aikin haji ba ranar goma ga wata aka sako daga fili a zaharin azar da ruba a sha kwana uku rami muna yin wannan kabarori saboda tunawa da waƙa ta tabaru a wancan zamani da kuma girma ubangiji da gode maza a gusa fansan annabi isma'ila da yau da wannan rabu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلا بلوحة الصحابة السنة سيما من سنة إلا النقطة في الدنيا تكم من المؤمنين سنة وتكبر لتعجيب وتعجيب الله يقول وتركنا عليه في الآخرين وتركنا أي أبقينا عليه في الآخرين أي أبقينا ثناء حسنا من وجدت كتشاوى يقول عليه كأنه إبراهيم في الآخر لكن الأمة لا سوء علشان دامن إذا كنت دامن هل على القضاء با وتا الأمة تكي دعوة الدين sai ta yi yabo ga nan Ibrahim ba taɓa samun saɓani ba kamar yadda a kisan annabi Nuhu shi ma an ce wa tarakana alaihi bil ajibin shi ma ba wata al'umma in dai kana da littafi da za ka ji kana duka ko ba ta daga annabi Nuhu haka shi ma annabi Ibrahim ka duba ne yadda ake kokuwar jayayya akan kowa yana so ya gaskata annabi Ibrahim gare shi to har Allah ya ce ba ka da Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana halifan muslima kuma ba ka da yin mushrikin ku yahuda suna cewa addinin su addinin annabi Ibrahim ne da annabi Ibrahim ke koyar cikin yahudanci su ba da fara suna cewa na faranci din a dole suke da annabi ibrahim annabi ibrahim na faranci ne su ba masu wajen kuma ka mushrikai suka ce wai annabi ibrahim ai addinin babban mulki ne su ma suna cewa addinin baban bin annabi ibrahim suke yi kowa yana kokarin danganta kansa da annabi ibrahim to Allah sai ya wanke annabi ibrahim da wadancan addinai ko annabi guda uku kace ma kana ibrahim yahudiyya da wala nasraniya annabi ibrahim bai zama ko da yahudi ba wala ba na kare walakin sai dai kana ya kasance halifa addini ne da ya karkata gaba da duk wani addini da ya saba wa Allah muslimin ko musulmi ne shi ne ni ko ga Allah sai Allah ya ce wa ma kana da mushriki kuma bai zama ko da su mushrike da ko kuma kawo duk Allah ya yanke shi da wakancan kafirai da suke daraja da kansu gare shi shi ne Allah ya zaka na alim wal akirin mun bar ya gota kyawa gare shi a cikin yan baya wanda za ku daga ƙarshe salamu سلام على إبراهيم na'am salamu ala ibrahim abinci ya tabbata aiki na daga gare ku in ji Allah ala ibrahim ga annabi ibrahim na'am كذلك نجزي المحسنين كذلك حتى لا أي كما جبي الله أين هو كتاب النبي إبراهيم يرى مسؤول جبي له أبان سكيا يقول جلوس إندوس مسلمين وإن يند هو كما قال الزاكية وحتى من يجب الله من يجب ساكا ومن شوكة أيوكا لأخذ يبقى كاونا ومن شوكة أيوكا كاونا ko da ba annabawa ba ne to su ba a ƙarshe za ka bi mun bar ambato mai kyau a tare da mu na'am إنه من عبادنا المؤمنين in mu wajen da shi annabi ibrahim yin ibrahim al-mu'min ne yana da cikin bayan mu'minai ai muqaddaran nubuwwatahu innahu min ibrahim al-mu'minin lalle shi annabi ibrahim yana da cikin bayan mu al-mu'min masu ba da gaskiya wanda suka yi imani wa basharna وبشرناه بإسحاق نبيا من
Allah ya الصالحين ce wa basharna wa yake haka mun faranta masa ciki mun masa albishir da ita haka da annabi ita haka to kaga wannan aya tana almaka cewa wancan da aka yi mun yanka wa annabi Isma'il ne inda ai can ma ce fa basharna wa gulamin halimi kuma aka koyo wannan kisa har magana ya kan ta shigo har aka je wa fadaina wa bizin azim kuma za aka ce wa basharna wa bi ishaqa kaga ba za a maimaita wancan a nan duba da tsarin ita kanta sura dukkan tarihin annaba kamar a taƙaice a taƙaice ake kawo to an riga an faɗi wancan bishara na an ba shi ɗa mai yawan haƙuri har aka bayyana irin haƙurin ɗan da irin biyayyar da zama hizbinsa kuma sai a sake maimaitawa a cikin hizbinsa albishir da ɗa mai suna ita haka kaga wannan yana tabbatar maka wancan ba wannan ba ne shine imam muhalla ta kuntu dilla bi zalika an kafa dalili da wannan cewa wa ku shaga wa bisa haka ala anna zabiya cewa wanda aka yi mun yanka wa kabiru ba shi bane wannan yana nuna hujja mai ƙarfi akan cewa annabi Isma'il shi ya kai mun yanka ba Allah ya ce mai duk masa albishir da kafin kafin suna isa'a nabiyan kuma a ji ai haru muqaddara ai yujadu za a same shi muƙaddarar nubuwatar wanda an ƙaddara annabar tun kafin a haife shi kuma nuna samu shi yana cikin salihan bayi wa sarakuna alai وباركنا عليه وعلى إسحاق ila shi ruwa ومن ذريتهما مؤمن وظالم لنفسه مبين Allah ya ce wa barakana alai mun yi albarka ga annabi Ibrahim bi takfirin zuriyati da yawaita zuriyarsa wa min jikokinsa wa ala ishaqa kuma mun yi albarka ga annabi Ishaqa wajen biyo da yake ɗansa bi ja'alna da sanya wurin aka kama al'anbiya ibn nafsi mafi yawan annabawa bayan annabi Ibrahim yawancin annabawa su zo da ta zuriyar annabi Ishaqa domin shi ya aiki ya akuma annabi akuma da ta ji a ɗaya maza goma sha biyu to annabi yusufa da lawi da bunyamin da yahuda da sauran su goma sha biyu kuma dukkan su annabawa ne kuma ta wannan gudun aka samu su annabi musa da annabi haruna da annabi yushau har aka zangaro wajen su annabi dauda annabi sulaiman har aka samu su annabi zakariya annabi yahaya annabi isa duk a wannan layin aka same shi wa barakna alaihi wa ala ishaq albarka shi da yawaita zuriya da kuma annabawa a cikin wannan zuriya ta Allah ya wani zuriya ma daga cikin zuriyar annabi Ibrahim da annabi isa haka muhsinin abin da kyautatawa tsakanin da ubangiji shi ne muhsinin mu'mini wa zalimin kuma akwai mai zalunta da mafi da kansa shi ne kafin ba wai dukkan zuriyar ce mutanen kirki ba amma dai an samu annaba da yawa a cikin zuriya amma aka samu na kirki kuma aka samu na banza inda yahudawa yanzu gaba ɗaya ai waɗannan jikokin ne yahudawa har na yanzu jikokin annabi ta haka ne su balarabawa jikokin annabi isma'il ne saboda haka a cikinsu akwai na kirki akwai kuma zalimin da nafi shi ne kafi mudini ai bayyana kubur da yake bayyana kafircin sa a fili musamman ma da yanzu kusan kafiran sun gudu mutumin yawa zalimin da nafi a yahudawan yanzu duk kuma mutumin mutumin kyautatawa yake yin imani bari in kai mutu kudin goro na duka aka sanin su kafirai alhamdulillah
صدق الله العظيم Thank you. masu lafiya Allah ya kara mana lafiya matafiyanmu Allah ya dawo da su lafiya waɗanda suka zo mana Allah zai yi gidajen su lafiya Allah ka karɓo azumin mu da sauran lokacin da addu'o'i da duk da kuke gabatarwa a cikin wannan mata Allah ka sanya mu da cikin bayuka da kake kyantawa ka bar mu a cikin wannan mata masu taimaka mana Allah ka taimaka mu wanda suke taimakawa wannan karatu yana gudana da cikin da addu'o'i Allah ka taimaka mu Allah ka biya muku bukatun ku na alkhairi Allah ka cikin iyayen ku da kakanni mu da gobe da ɗan uwan da gobe da ɗan da gobe ba ni ba mu suka gabace mu wanda suke raye ta da tawo Allah ka sa mu suka da imani Allah ka biya mana dukkan bukatun mu da bukatun wanda su umarce mu da addu'a fatiha wa salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وابتدائه العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله